بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya kara haɗa mu a daidai wannan rana na yammacin laraba 22 ga watan shawwal shiga ta 1445 wanda ya daidai ga watan mai 2024 a wannan majalisi namu mai albarka da muke karatu cikin mukaddima ta malam mai risala mukaddima da ya kebe ta domin yin bayani game da aqidar sahabbai aqidar annabi da sahabbai da wanda suka bi su da kyautatawa insha Allah in ba a manta ba kafin azumi mun tsaya ne inda muke magana akan imani cewa qaulun bil lisan wa ikhlasun bil qalbi wa amalan bil jawarih imani wato akwai shi a cikin zuciya akwai shi a kuma magance kuma akwai shi a aikace yana karuwa da karuwan da'a kuma yana tawaya tawayan da'a saboda haka a kan wannan muka tsaya insha Allah za mu ƙara jawo wannan baki din sai mu fassara kuma mu ci gaba da sharhin da yi mana saura a babu mala ya ce wa annal imana qawlun bil lisani wa ikhlasun bil qalbi wa amalun bil jawarih yazidu bi ziyarati al a'mal wa yanqusu bi naqsiha wa yakunu fiha an naqsu wa biha az-ziyada wa la yakmulu qawlu al iman illa bil amal ولا قول وعمل إلا بنية ولا قول وعمل ونية إلا من موافقة السنة قال يتي وأن الإيمان daga cikin abin da wato ahlus sunna suka yi ijma'i akai shine imani qaulun bil lisan magana ce a baki harshe na fadin yana magana in ya magana kuma yace subhanallahi to yayi imani wa ikhlasun bil qalbi kuma wato tsatsantawan zuciya ne zuciya idan ta kudurce abu mai kyau gami da ubangiji ta kudurce kare ta kan ubangiji ta girmama shi ta so shi to duk wannan abin da ta yi sunan shi imani wa amalin bil jawarih a kuma imani aiki ne na gabbai yayin da muka yi sallah muka yi azumi aka wani ya fita ya bada zakka wannan duk abin da ya sunan sa imani yajidu bi ziyatil a'mal yana karuwa da karuwan ayyukan da'a wa yanqusu bi naqsiha kuma yana tawaya ne tawayan aikin da adam fa yakunu fiha an-naqs wa fiha wa biha ziyada sai zama imani da yake a magance imani da yake a aikace imani da yake a kudurce a cikin su duka akwai wato tawaya kuma akwai kari ana iya samun tawaya a samu kari wala yakmulu qawlul imani illa bil amal da dai wato fadan imani mutum ya fadan imani da baki ba zai cika ba illa bil amal sai yayi aiki wala qaulun wa amalun illa bi niyya kuma wato fadan imanin ba zai cika ba shi ma aikin shi ma ba zai cika ba illa bi niyya sai in mutun ya zama yayi da niyya ya zanta ma Allah ta'ala wannan niyyar tasa sai zama Allah ta'ala ya karba wala qaulun wa amalun wa niyya illa bi muwafaqati sunnah sannan babu wani aiki da babu wani magana da zai fada a magance a matsayin aqida a matsayin addini babu wani aiki da zai yi a aikace a matsayin addini a matsayin aqida babu wani abu da zai kudurce a niyyarsa a zuciyarsa wannan ba zai kammalu ba illa bi muwafaqati sunna sai ya dace da sunna sai dan wani akida da mutum zai zo da shi wajibi ya zama yana da magabaci a kansa yana da magabaci daga annabi da sahabbai da wanda suka bi su da kyautata ba su suka fara gabata su akan wannan akidar to sai zama wannan akida ne karbabbiya a in za a tuna mun yi dogon magana akan wato wannan sha'ani na na imani a nan mala yana gaya mana cewa imani shine qawlun bil lisan wa ikhlasun bil qalbi wa amalun bil jawari yazidu bi zati al a'mal wa yanqusu bi nafsihi cewa wato imani magana ce a harshe in ka ce la ilaha illallah ka yi imani sannan kuma ikhlasi ya zuciya idan ka tsanta ma Allah soyayyarka yayin da kuma ka cika ka wato kudurce kare ta kan ubangiji shi kai za za a bauta ma kuma ka ce kuma wato al'amal bil jawari ka gaskata wani abin da ka ka faɗa ko ka kudurce da aiki to wani abin da kai sunansa imani saboda haka duk wani kyakkyawan magana da in ka faɗa a bakinka ko kuma gudun wani kudurce kudurce mai kyau ka kudurce a zuciyarka ko duk wasu aiki na gargaru da ka aikata da duk wannan sun shiga cikin abin da ake kira imani wato kaga imani akwai shi a zuciya ba kamar yadda wani zai ce ai kawai imani na zuciya ba eh imani na zuciya amma kuma akwai imani a baki akwai kuma imani kuma a aiki saboda haka idan ai imanin zuciya ya karbu yayi daidai to zaka samu a aiki da magana ma ya sun yi daidai amma idan imanin zuciya bai daidai ba to zaka samu a magana ma ana samun tangarda za kuma ka samu a aiki ma aikin da mutum ke yi yana nuna abin da ke cikin zuciyarsa ba imani ne ba wannan saboda haka malamai suke cewa imani akwai shi a zuciya a kudirce kenan sannan kuma akwai shi a magance a baki sannan kuma akwai shi a aikace Allah ta'ala a yi manta ya ta buga mana misali a kan wannan abin da malam ya faɗa cewa imani akwai shi a zuciya akwai shi a magance akwai shi a aikace daga cikin abin da Allah ta'ala yake faɗa mana a Qur'ani shine qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina ana maganar imani ne sai aka ce to ku ce mun yi imani da Allah da abin da aka saukar mana aka ce ku ce kaga in ka ce nayi imani da Allah wannan imani kai kuma magana ce aka ce ku ce mun yi imani da Allah da abin da aka saukar mana Allah ta'ala a wata aya kana cewa innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum lalle mu'minai kadai sune waɗanda idan aka ambaci Allah ta'ala sai wato zuciyarsu ta ta taurawa ta ji tsoro kaga wannan yana maka cewa wato a cikin zuciya akwai imani tunda in ha ambaci Allah ta'ala to zuciya tana raurawa tana jin tsoro tana wato a jin tsoron abin da za ta je ta cimma wajen ubangijinta sannan Allah ta'ala ya ƙara faɗa cewa ma kana Allahu li zai imanakum ana maganar sallah an an wato an kautar da mahuskantar manzo Allah daga daga kallon Baitul Maqdis zuwa Ka'aba to sai Allah ta'ala ke gaya ma annabi da kuma sauran mu'minai bushara yake musu cewa wanda suka mutu kafin ai wannan canjin Allah zai tuzo ta musu sallar da suka yi ba sai cewa ma kana Allahu li zai imanakum Allah ta'ala ba zai tuzo ta muku imanin ku ba wato sallar ku kaga sallah aiki ce wancan kuma aikin cewa aikin zuciya cewa zuciya na rarrawa aka ambaci sunan Allah haka shi wannan aiki na zuciya qulu amanna da Allah ta'ala ya faɗa wannan aiki na na baki sadaka imani ana samun shi a magance ana samun shi a kudurce kuma ana samun shi a aikace wannan shine mutaka da ahlus sunna wal jamaa hadisi ya tabbata a cikin sahihaini daga Abu Huraira daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yake cewa الإيمان بضع وسبعون أو قال بضع وستون شعبة إيماني رساني سبعين دا ولا أبو ستين دا ولا أبو kaga wannan yana nuna maka cewa imanin ba abu ne da ba yana da rasa da yawa afdal wa wani bitin imani shine qawlu la ilaha illa ku ce la ilaha illa allah shi ne bitin imani kaga an ce kace in ka fara wannan magana kai sai manzo Allah ya kira magana ma shi ma kansa imani kaga shi imani akwai shi a magana mazala ce wa'adna hai mafad al'aza an tariq daga cikin abin da yake mafi a kasa kasa da imani da daga cikin wato rassan imani shine ka ga wani abu da zai cutar da jama'a cutarwa a hanya sai ka gusar da wannan cutarwa aka kira wannan shi ma imani kaga wannan kuma aiki ne wannan aiki da zaka yi kaga wani abu kaya ka kaura ka kaura ta daga tsakiyar hanya zuwa gefen hanya kaga wani aiki kai shi ma mazala kira shi imani mazala sai suka ce wal haya'u shu'batun min al-iman kunya ma rasa ya daga cikin rasan imani kunya yana farawa ne daga zuciya sannan kuma sai aka tasiri shi a fuska sannan kaga shi ma a nan ita ma kunya kaga wannan ana nuna maka cewa a cikin zuciya akwai imani saboda kaga anan la ilaha illallah magana ne inda ya ce afdaluha qawlu la ilaha illallah la ilaha illallah da ka faɗa a bakin ka magana kai sannan kuma aka ce imadul azza an tariq in kaga wani abu mai cutar mu mutane ka tusar da shi wanda kuma kaga aiki ne kaga ashe imani akwai aiki a cikin sa sannan kuma aka yi maganar kunya kunya kuma daga zuciya yake saboda haka kaga imani wato kaulun ne wa amalun ne da itiqadun ne imani magana ne aiki ne kuma kudiri ne wannan kuma shi dama abin da malam yake sai a fahimta a za mu kaman wannan yadda muka yi bayani shi a fili yake me yasa a sami sabani a wannan babu amma sai Allah ta'ala muwafaqa tana hannunsa in ya so ya giratar da mutane sai su dace in bai so ba sai ga wani na ta bibidiminsa a wannan babi akwai waɗanda suka samu zamiya a wannan babu babi wanda suka wanda suka kowa shi kowa a wannan babu zamiya da suka samu suka sa a mahalin sunna shine murji'a murji'a suna bin wato jihar ibn safwan a wannan babu babin imani suna bin jihar ibn safwan jihar ibn safwan wani babban a jagora ne wanda yake jagora ta daya kungiyar jahamiya to shi daga cikin abin da yake cewa game da imani shine kawai imani shine al-ma'rifa sani shi in ka ce kawai imani shine ka ce ka san Allah in ka ce ka san Allah shikenan kawai ka zama mu'min a kuma zai ce jahilci a kafirci shine jahilci ka ce baka san Allah ba to yanzu wannan shine mutum yayi kafirci kaga idan aka ba a maganar sa in aka ba a maganar sa kaga duk iblis ma mu'min ne iblis ya san Allah har ma ga shi ya yi magana da ubangiji ubangiji ya masa magana ya ce kai sujada bai sujada ba har ya tambaye ubangiji cewa ai na bi na bi na bi shi ka halce ni daga wuta shi ka halce ni daga yunku kaga wannan yana nuna maka cewa shi ya san Allah amma ta da haka wannan bai zama bai mai da shi mumuni ba saboda ka wannan magana magana ce fatacciya haka zalika fir'auna fir'auna awwal da ya ga ya ta gani na annabi Musa ai shi ma da kanshi daga baya ya cewa lalle annabi Musa annabi mai gaskiya ne Allah ya bada labari a Qur'ani ce wa jahadu biha wa sayqalata anfusuhum zulman wa udwa sun sun wato suna inkarin abu da annabi Musa ya zo musu da shi amma tare da zuciyarsu kuma tana ta tabbatar musu cewa wannan gaskiya ne kuma ba ƙarya bane kaga cewa ba a ce imani kawai shine sanin Allah wannan ba zai zama bai zama hujja ba a saboda haka wannan wato bataccen akida ce ba kira ce mai kyau ba amma tare da haka za ka samu wasu daga cikin a sufaye za ka suna damuwa da wannan maganar ma'arifa suna cewa wanda ya san Allah shi ne al'ari al'ari wa ya san Allah wanda ya san Allah shi ne wato wanda yake yana bauta ma Allah akan wato shikashikai na mafiniya shikashikai na cewa shi da wani ilimi na boye da da sanar da ba ba su da shi kuma suna kokarin ma a wasu daga cikin su wasu daga cikin suna kokarin cewa duk wanda bai da wani ilimi na ba su da irin wannan bai zama alifu ba to shi ba mu bane kaga duk wannan akan wannan akida ta jahiliya ce kan wannan akida ta murji'a aka aka gina ta wanda akida ce ba daidai ba to wadannan tuni malamai suka shela cewa wannan abin da suke akai ba ba akida ce mai kyau ba suka yi ta raddi akan wannan akida din to da suka kawo musu raddi daga baya suka ƙara jin gyara maganar ta suka ƙara gyara wa 'yan bayar suka zo kenan suka ƙara gyara maganar su suka ce wato imani shine al-ma'rifa wa tasdiq lokaci al'ikirar wa tasbir wani lokaci wasu ce al'ikirar wasu ce al'marifa al'marifa shi ne zuciya a zuciya ɗin ka zai ka san Allah ka tabbatar cewa lalle Allah yana nan alkaci Allah yana nan samuwar Allah abu ne sananne to shi ne ka san Allah kuma ka na mumi sai suka ce to amma ko tare da aka ce ka gazgata ubangijin ka gazgata annabawansa kaga sun ƙara lafazin at-tasbihu da ta suna cewa sani amma yanzu kusa su ƙara lafazin at-tasbihu amma kuma a nan duk da haka ba su zo sun fitar da aiki ko daga cikin imani a wajen su imani kawai a zuciya yake kuma abin da kawai ake bukatar ka imani shine ka ce ka san da samuwar ubangijin sannan kuma ka san ka gaskata ubangijin ka san cewa annabin Allah manzo manzo ne daga daga wajen ubangijin kuma ka gaskata shi amma yanzu in yi sallah ya azumi ba cikin imani a wurin kaga wannan shi ma ba kida ne mai kyau ba duk da haka a haka yadda suka faɗe shi a yana da ɗan zurfi yana da ɗan wato zamiya in mutum ya in mutum bai ba hankali ba saboda an ce kawai imani shi ne kawai ka tabbatar a zuciyarka kuma ka gaskata ka ba da gaskiya ba ka ce ba da gaskiya wani sai ya ɗauka magana ce mai kyau sai ya amce ta a haka saboda haka wasu daga cikin malamai aka samu malamai na wannan al'ummar sun karɓi wannan aƙidan a haka ba su fahimce ta ba ko ba su wayar ta bayani ba za ka ji wani lokaci ana cewa murji'atul fuqaha murji'atul fuqaha wasu daga cikin malamai da yasa Abu Hanifa da suka dauki wannan aqida a haka cewa imani shine kawai ka tabbatar cewa akwai Allah kuma ka gaskata shi amma dai aiki baya cikin imani to sai suka dauki wannan aqida a haka wannan kuma shine aqida magabatan mu asha'ira da suka kawo aqida wannan kasar kusan shine aqida su za ka so ba sa ce in ka ce la ilaha illallah cewa suke yi wannan abin da ake nufi la ilaha illallah ana maganan wato samuwar Allah ta'ala ne ba ana maganan bauta mishi ba sadaka su kawai samuwa in ka kaya da Allah ta'ala saman mene shi kenan kawai ka san Allah kuma kana tauhidi su a wajen makabatan mu a sha'ira haka suke dauka abin a haka sadaka su a wajen su wanda a sha'ira ana sha'ira hamuna da muhalli maturidiyya maturidiyya ai akwai yan uwansu a wanda suke bin galibin mazhabin ahana galibin a sha'ira su ne masu mazhabin malikiya su kuma ahana maturidiyya su ne masu aƙidu irin nasu irin na sha'ira din a cikin wato mazhabi na Abu Hanifa su abin da suke cewa kamar da muka ce su ce imani shine kai ka san Allah kuma ka gaskata shi kaga anan aiki sharadi na cikin imanin ka ba sharadi ne ingancin imanin ka ba yanzu idan mutum ya musulunta wajibi inda Allah ya bashi aran rayuwa bai halatta ya fito bai taba yi wa Allah rukuni ko sujada ba in ya fite ya ce ya yi shekaru ba duduwar shekaru ashirin talatin arba'in hamsin bai taba yi Allah ko sallah ba a wajen da yawa da cikin malamai wanda ba musulmi bane ba saboda ba zai yi ba zai yi a samu imani kuma tare da baka taba miƙa wa ubangiji ka wuyanka ba da goshin ka ba a ƙasa ba zai yi ba saboda haka malamai suka cewa to aiki jinsin aikin ba dole ba sai ka zo da aikin cikakke ba amma da jinsin aikin shi asalin aiki din cewa wajibi don Allah baka wani rayuwa wata rayuwa to wajibi ka masa aiki wani sharfi ne na na wato ingancin imanin ka to su a wata asha'ira wajen masu wannan aqidan da irin su Abu Hanifa su abin da suke cewa a wannan sharfi ne na cika sharfi kamal ne bi ma'ana yanzu idan mutum ya ce shi mumini ne ya ce shi mumini ne ya kuma ce ya gaggata manzon Allah ya gaggata Allah amma ya shekara hamsin a duniya bai taɓa yi ma Allah sallah ba to shi wannan muni ne a wajen su ba za a ce mashi shi kafiri bane ba a za a aftar shi da kafirci ba kaga wannan idan aka bi ta ra'ayin ku ire-iren waɗannan miyagun mutane masu cewa su za su yanzu ka daina yin musulunci ka daina yin sallah ka daina yin waye in ka je kasar turai wani ka daina yin wannan kawai ka yi ta cewa Allah shi ne Allah kaga wannan hanyar za su sami shiga ta wannan aƙida aƙida ce ta ɓarɓar ya aƙida ba daidai ba to wannan aqida ita ce aqida ta manya-manyan mutakallimuna kamar su Shahrastani kamar su Baqillani kamar su Ghazali Abu Hamid al-Ghazali hudatul Islam wannan shi da aqidar sa aqidar aqidar shi ne da ya yada a cikin tafsirin sa mabambanta cewa imani wato aiki shartu kamal ne ba shartu siha ba wato wannan ba ba aqida ce mai kyau ba kuma suna suna wato dangata ma Abu Hasan al-Ash'ari wannan aqidar suna cewa wannan shine wato aqidarsa Abdul Hasan Ash'ari wanda ake danganta ma sha'ira zuwa gare shi to wannan shine wato ita ce aqidarsa a farkon al'amari a farkon al'amari da tsakiyar rayuwa da wannan shine aqidarsa dan da amma kamar yana sani yana aqida shi ta itizali da ya dawo aqida ta ash'ira daga baya kuma ya dawo aqida ko ta ahlus sunna da ba amma idan ka duba karshe karshe da tafansa da yayi guda biyu za ka inda yake cewa nu'minu anna al-imana qawlun wa 'amalun yazidu wa yanqus har yin yadda mai sala ya faɗa yace ni imani cewa imani magana ne aiki ne yana karuwa ko yana raguwa haka yanzu ya tabbatar da akida ta ahlus sunna saboda haka a ce wannan akida ita ce akida ta akida Abu Hasan Ash'ari to ya kamata wanda zai danganta masa danganta masa da adalci kai danganta masa ta magana ta kuskure alhali ba shi ita ce akida sa da ya mutu ya rasu akan ta ba idan idan suka ce wato imani magana ce da gazgatawa afwan ka tabbatar a zuciya ne kawai ka ce ka san Allah sannan kuma ka ba da gaskiya kawai ka gaskata Allah abinda aka yake magana shi wato so suke su ce wato mu da sauran annabawa da sahabbai a imani asalin imani da ya miki wannan shine wato natijar magana kan ba ta magana a ce wato me wani me wato asalin sakamakon sabanin abinda suke son su faɗa shine wato mu da sahabbai har ma maza Allah shi kansa a asalin imani da ke cikin zuciya wai mu ɗaya muke ba bambanci kawai dai manzo Allah ya yi mu aiki saboda haka imaninsa ya fi a sama ba a ƙasa ba abubakar ya fi mu aiki da haka imaninsa ya fi a sama ba a ƙasa ba ba tushe ba a sama ne kawai wai kamar bishiya ce ana samun bishiyar mangwaro wanda ta fi yabanya ta fi inuwa ta fi wato fadi wannan bishiyar ba samu ta ɗan tsoke don haka wata mushe ta ko mushe girma amma ba wai asalin wato sai wata ba ko jijiyarta wannan shine wato abin da suke faɗa kaga wannan kuma ai ba haka yake abin yake ba saboda babu wata bishiya da zaka same ta ta bi yar uwarta ya banya a sama sai ka samu a kasan ma jijiyar ya ƙara kauri ya ƙara kauri ya ƙara wato kantsama cikin ƙasa wato ta tabbata saboda haka idan ka ce a sama ma ta yi girma to ƙasa ma zai girma saboda haka idan mumin ya bi ka sanda ya bi ka azumi ya bi ka tausayi ya bi ka soyayya saboda Allah to a ƙasa ma a cikin zuciya wannan imanin nasa ya fi na kauri kamar yadda wanda kawai zama shi imanin sa rangaranga ne shi ba ruwan sa yana dan shan wato shan giyar sa yana waye yana waye to wannan imanin sa bai da karfin kan kwanta da wanda shi baya yin wannan wanda har a zuciya haka yake har a baki haka yake har kuma aiki haka yake amma kaga su wannan shi na kilo har wannan ba da shi al-iman anan ma da yake cewa al-imanu qawlun bil lisan wa ikhlasun bil qalbi wa amalun bil jawarih ah idan da wannan ba shi na kidan mu ba to ayatu shine idan nazo zan in nazo ban da wannan ra'ayin na malam ba sai in zo sai in kawo na na ra'ayi ba amma sai in faɗa abin da malam ya faɗa yace wannan shine aqidarsa to amma wannan ba shine mai abin da bai tabar dani ba mai tabar dani a Salih Abdul Sami Al-Abi Al-Azhari idan wajen gurba shani da yi ma wannan gabar wato shi Salih Abdul Sami Al-Abi Al-Azhari ba ash'ari shi kuma malam asari da sanad shi yana ba aqida shi sama gabata to idan ya zo inda malam ya faɗa aqida da bai da bai masa kyau ba maimakon ya ce to wannan aƙida da malam ya faɗa ni bai yarda da ita ba kaga wannan ai yayi adalci a kawai sai ban karama ana sai mata shari'i ba a haka akan aƙida sa shi ba aƙida shi malam din ba wannan wannan kaga wato a ba wato rikita abubuwa ne me karatu ba zai gane ba zai tsammani da wato a sharhi da yake mushi da sharhi shine wato karin haske ka zo kai kuma za ka kara ma magana shi duk kuma kaga ba haske ka masa ba to da yazo kan wannan gaban sai ka cewa ma zakarahu min ziyatil imani wa nuqsanihi bi itibari thamarat wai abinda nan malam yake faɗa cewa imani yana karuwa yana raguwa yana tawaya wannan ana magana a sama kenan a yabayya a sama amma ba a kasa ba haka wannan ai ba shine abinda malam yake magana wannan murku ne ba anaci amma ta hada haka kusan wurare da dama zaka samu shi wannan malami Allah ta'ala ya saka aushi alheri salih abu sami al-azhari a ire-iren wannan yana daga cikin da malamai ke jan layi a samar dani sai ka kamar tari da ake da muke karantawa bangaren fiqhun ka iya zuwa ka karanta bangaren sharhi da yayin malami mukaddima ta malami risala kwata kwata ba umda bane a wajen shi saboda yana gurguda wasu ma'anoni da ba haka mai risala yake magana ba mai risala kuma a ba wai anan kawai ya magana ba idan ka dauki maganar da ya risala sai ka ya can a wani tafi shi a sunan adab ya kara fayyace magana shi sai kuma wanda ya fara yin sharhin magana tasa abokinsa ne akwai wani abokinsa abdul wahab al-qadi abdul wahab al-baghdadi shi yana da tafi a talqin irin da tafi risala din ya rasu da dubu 22 bayan hijira shi ya fara yin sharhi risala don haka da yazo ya sa abu da abokin sai yake yi sai ya sharhi ta in yazo shi ba irin sharhi na wannan mai al-azhar yake yi yake yi ba shi yana fita da ma'ana ce da kyakkyawa bal akwai inda malam ya magana cewa Allah ta'ala fauka arshil majid fauka yace sai shi wannan alƙali abu wahab ya ce ni ban cika san lafazin faukan nan ba saboda ba ita ce nasi ta zo ba na fi san lafazin ala Allah ta ce ar-rahman wa ala al-arshi sawa kaga amma sai tabbatar da ma'anar abu da malai ya faɗa sai ce amma dai ni na fi san lafazin ala ba fauka ba wasu malai suka ce da faukan ma ya zo a hadisi sai daga babu wani matsala amma dai shi kaga malai da ya masa gyara sai ya tabbatar da magana sai ya mishi gyara shi to wannan shine wato abin da ya kamata yayin da kake sharhin magana ta wani malami saboda haka abin da ya fi daidai shine wato abin da malai tabbatar a nan cewa a imani magana ce a baki ba aiki ne daga bai kuma kudiri ne a zuciya yana karuwa yana raguwa daga asalinsa da kuma rassansa a asali zai karu a kuma rassansa zai karu a asali wato zai kara kauri kamar yadda idan ka shuka wata shukanka yayin da ya fito can kasa a jijiyarsa ne yana ƙara girma kuma jiji yana ƙara girma yana ƙara ƙarfi yana ƙara kumbura to da ka imanin ka kana aikin da'a kana san Allah kana san manzon shi yana ƙara girma yana ƙara ƙarfi daga ƙasa wato daga zuciya kenan in an zo a magana kuma a ji ba baka da komai sai baka faɗan Allah ta'ala sai zikiri in kuma an zo aikace aikacen ka a same ka kana tsayuwar dare kana sallah sallar ta ibaya wuce ka kaga wannan wato shine imani da ake magana kuma wato imani yana karuwa yana raguwa idan kai aikin da'a zai karu idan kai aikin wato mutum ya aikin da ba aikin da'a ba aiki na fasikanci da kuma wato imanin nasa zai rabu har watan wata rana a same shi na ta ramewa yana ta kanjamewa ya zama kanjamau har a nemi shi a rasa Allah ta'ala ya tsare mu to muka ce wannan abin da sha'ira ke cewa imani shine kai ba da gaskiya ka tabbatar a zuciyarka ba da gaskiya wannan shine aqida ta wasu daga cikin malamai malaman mu na sunna Allah ta'ala ya ji kansu da rahama daga cikin malamai manya da ake kawowa nan kuma ake yi masa addu'a shine Abu Hanifa Abu Hanifa Al-Nu'man babban jagora na mazhabin Hanabiya ya rasu 150 bayan hijira babban malami ne wanda Imam Shafi yana cewa duk bayan rasuwa Abu Hanifa to duk wanda ya zo bayan shi iyali ne iyali na Abu Hanifa ne wajen fahimtar addini sai inda Allah ta'ala ya mutu zurfin fahimta amma kamar da kuka sani kowa kada ke bai goma ba ana nan ana nan za a samu inda ya samu islamiya to shi abu hanifa shi ma sai ya bi ra'ayin waɗannan burda ta fuka ha a magana da suka cewa imani kawai shi ne ba da gaskiya shi ma sai ya bi su akan haka amma kaga shi da bambanci da murja na farko murja na farko cewa suke kawai imani shine ka san Allah kaga wannan kuma imani wannan magana magana ce ta kafirci to kaga amma shi cewa yi imani shine ka- bayan ka san Allah kuma sai ka ba da gaskiya kuma yana cewa wajibi sai ka yi aikin sai dai kawai shi yana cewa aikin ba cikin imani haka yake faɗa shi kawai bambanci kenan yana cewa kuma wajibi sai ka yi aikin da zai da mutum yake aikin shi a wani abu ne ba za a wuce a saba amma ba a matsayin wanda yake babu imani a zuciyarsa ba wannan shine bambancin maganar maganar ahlus sunna da kuma maganar Abu Hanifa kaga magana ce wacce take bata bauɗe da yawa ba amma dai kuma ta bauɗe da wannan kuma wato magana ce da magana ne na wato insafi na adalci da ahlus sunna yake suke da shi a kuma Abu Hanifa wannan ba ba shi kadai ba ya daga cikin almajiransa suka ta bin sa makauniyar bi akan wannan ma- matsala a kamar yadda aka sani babu wani wankaki a cikin malaman musulunci ko Maliku ko Abu Hanifa ko Shafi'i ko Ahmad kowane ne shi yana magana wata ne dace wata ne kuma bai dace ba ana karɓar maganar sa wannan da kuma ya saba kuma shi kenan a a shi mishi albarka a ce Allah ya ji kansa amma da ba za a yi abu kan kuskure ba saboda shi ba annabi bane shi ba annabi bane kana da dama Malik ta maka magana kace ina da ni Malik kenan muna nufin Malik bin Anas Malikiya mu da muke bin ma Malik bin Anas Allah kana da kansa kana da dama idan Abu Hanifa ya kawo maka magana ka je ka bai malamai wai me hujja Abu Hanifa ne akan wannan matsala kana da dama ka kai haka amma shi manzo Allah yayin da ya kawo maka magana a zuwa shari'a ce ba ka jira ba ka tambaye shi shi shine shari'a shi shine wato hujja kat wa yadu ta'ihum tahadu mun ka mashi da'a za ku samu shari'a amma kowanne ne ya zo mana magana kana da dama yanzu ka ce to bari in je in gani me ya hujja Imam Malik in kaga akwai hujja ka dauka in kaga babu hujja ka ce Allah ji kansa ka bi abin da hujja ta nuna wannan shine wato magana ta duk wanda ya san imani a wani san addini ya kuma karfi ilimin addini na gaskiya ba wanda yake kan rubu ba to amma kaga tare da haka Abu Hanifa yayin da ya shela ta wannan magana kaga dai magana ba ta da nisa da magana ta ahlus sunna tunda shi ma shi ma yana wanda sai yayi aiki ba ta da nisa da magana ta ahlus sunna kamar magana ne na qadariyya nan muka ce murjatul fuqa karka je kada ka tafai ka ta ce malam malam malam malam murji murji murji ne ya da ya fada bid'a ta irja'i ka ce ai shi kenan ba za ka ba za ka ji amfana da addinin sa ba ko ilimin sa ba a wani ana magana irja'i na na na biyun ba ta farko ba na farko ta kafirci ne to a samu malamu sun ji da suka tafi wannan aqidar ba amma ta biyun ana iya samun wani wanda yake sa samu zabiya kamar yadda kadariya sun san iri biyu ce ta ma kadariya su ne masu cewa Allah ba bai san wani abu da zai faru ba sai ya faru kaga wani kafirci ne kai tsaye wani kafirci ne mutum cewa bai san Allah bai san abu zai faru ba sai ya faru wani kafirci ne to amma daga baya kuma an samu wasu daga cikin malamai suka rika cewa saboda suna kokarin tabbatar ma Allah adalci suka ce amma aikin da muke yi sai wato baya cikin mashi'a da ubangiji ya ya wannan wato mashi'a ne dan adam kadai wannan Allah mu ne muka ga dama muka yi aikin mu babu ran Allah a idan muka yi kuma ubangiji zai ba mu sakamako saboda wannan to kaga wannan shine kadariya masakin al'amari irin su fasada irin da'awatu sarusi irin su shawo iswa'i da sauransu da sauransu mutanen masara kusan da yawa suna da kan wannan akidar wato wannan kaga bid'a ce amma kuma ba ta da bid'a ce ba mai tsauri ba sai in ka samu wani malami an sai yana da wannan akidar karka cewa shi ma ya zama mubtadi'i kuma ba za a yi amfani da hadisin sa ba kuma ba za a yi amfani da addinin sa ba ko manganusa wanda ba haka malamai ke bi ba amma wasu ba sa iya bambance waɗannan abubuwa ne shi abu hanifa ya lokacin da ya fara faɗan wannan magana akwai ɗalibin sa'id biya a garin su ta akufa akwai su biya ɗalibin sa'id a tauri yana cin ɗalibin sa shi bayan rasu ɗaya sun da ɗaya bayan hijira akwai hasan ibn salih ibn hay shi ma da cin ɗalibin su abu hanifa to ai suna zama suna yin muzakara da ilimi yayin da abu hanifa ya fara faɗan wannan magana kawai sai suka dare suka dare masa a cikin su an ce wasu ba su ƙara yin magana da shi ba har har har kuma ga Allah su ce sai ya in bai dawo ba za su ji magana da shi saboda ita da abokansa ne su sun isa su mashi haka a babu yanzu an gaga kayan da abu hanifa sai da addu'a saboda alheri da yayi amma dai ina son ga muku yadda malamai ba ka san sauci game da aqida ta ahlus sunna ba kana sabawa duk girman ka kawai za ka yi malamai sun ja maka layi akan wannan magana za su ce wannan abin da kai ba daidai ne ba abin da abu hanifa yake faɗa shi ne ce al-imanu al-iqrar wa tasdiq wannan shine maganar sa kamar yadda ya zo a cikin al-fiqh akbar ce imani shine ikrari wai ka fada ka tabbatar a zuciya ka ce ka yarda kuma ka bada gaskiya amma shi aiki baya cikin wato abun nan a cikin sa muka ce wasu daga cikin malamai da suke bin ahnaf sun bi shi akan wannan ra'ayi din wanda zai ba- zai baka mamaki wanda zai bi shi a wannan ra'ayi shine Abu Ja'far al-Bahawi dalibai za su tuna akwai wani tafi da ake muke karantawa littafi na ahlus sunna wal jama'a muna kiran shi aqidatul sahawiyya wani aqida duk malamai sun wanke ta sun ce abin da ya rubuta aqida ce ta ahlus sunna wal jama'a sai dai wasu harfa kaɗan kaɗan da ya da ya saba daga cikin abu da shi kuma ya saba shine wannan matsala da da ya ba abu abu hannu a kanta yace imani kawai shine wato huwal iqraru bil lisan wa tasdiqu bil janan haka ya faɗa a cikin wato littafin sa yace wai shine ka faɗa da baki cewa Allah shine Allah shi ya tafi da abota masa kuma ka yarda a zuciya amma kuma sai fitar da aiki daga cikin wato imani wannan ba daidai ne ba kuma abu da amur tsahawi a mamakin Allah shi yana cikin manyan malamai shi kansa da ya ga dama ya maza masa zai iya yi amma ka ga wani da aka sai ni malamin sa Abu Hanifa kan wannan tawata kuskure wanda kuma ba daidai ne ba kuma a wani wuri ya ƙara cewa al-imanu wahidun wa ahadu bi asli sawa wai imani ɗaya yake shi kuma masu imanin a cikin imanin ɗaya suke su ma wato na abu da sai ya fada shi da abu da na fada a baya wato kamar yana sai sai da mu da manzon Allah da Abubakar Siddiq da malaika Jibril wani ɗaya yake a asalin imani a zuciya kaga wanda ai magana ce da mu da yayi muni kwarai da gaske wannan magana ce ta kuskure kwarai da gaske ba zai ba zai iya zama ya zama daidai ba kamar da haka kaga kaga wannan Abu Ja'far al-Tahawi sai tabbatar da wannan magana a cikin littafin da ya shakanta ya shakanta mu cewa akida ta al-sunna kawai zai kawo amma sai kawo na akida wanda ba a ba kira ta al-sunna ba akida ce ta muka kanne mun da murji'a shi kuma sai shirin kata banda abu hanifa ko wanda suka bi wannan abu hanifa wannan ra'ayin ko kuma suke kan wannan ra'ayin da abu hanifa daga ci akwai malamin sa amma ibn abi sulaiman al-ash'ari amma ibn abi sulaiman al-ash'ari yana daga cikin manyan manyan malaman kuma shi ba wanda malamin abu hanifa ne wanda abu hanifa ya amfana da to shi ba an ce daga wurin sa abu hanifa fara samun wannan tunani din banda shi a cikin wato malamai manya manya da kirki na hadisi akwai wato qala ibn habib wanda ke karanta hadisai ko da bulugul maram zai ga zai ga wato ana inda ake wuce hadisansa saboda shi ma babban malami ne da cikin tabi'ai shi ma da wannan ra'ayi banda shi akwai shabbab amini sawar a cikin manyan manyan malamai da ake da shi a wannan al'umma da cikin wato magabata da an samu suna da wannan aqidar saboda idan an samu suna da wannan aqidar ko ka kana karanta taban hadisi ga ake ma wani yana da irja'i abinda ake magana ne yana da irja'i mai sauki irin ta sa Abu Hanifa murji'atul fuqaha haka ake kiransu amma wanda ra'ayin ba daidai bane kama iya mata ra'ayi ce ta bid'a amma dai ba kowanne ne kowanne mutum ne in ya dauki wata ra'ayi ta bid'a ba ita kuma ya halatta cewa shi mubtadi ne malam sa cewa ba kowa ne wanda ya fada cikin bid'a ba shi kuma ya halatta cewa shi dan bid'a ne shi zan iya fadawa cikin bid'a da kuskure amma kuma ni din in ka lura da cewa ni a ra'a wato a amatu a hawali alamar na duka ina kokarin biyayya ga Allah da manzansa ne na kuskure to ni ba za ka ce mutali ba yanzu misali cewa annabi Isa ba zai dawo ba wannan magana bid'a ce ban da yawa malamai sa cewa wannan saba hadisai ne mutawa tarai ma sosai ba ba an samu daga cikin malamai magabatan mu a wannan kasar sun faɗi wannan ra'ayi kuma abinda muka san su da shi shine bin sunna da kokarin yi wa Allah ta'ala da manzon shi biyayya to bai halitta ka zo ka ce malam wani nan ne saba a wannan fitawar ba shi da bid'a ne ba amma ne ra'ayin bid'a ce ila an fahimci wannan bambancin saboda idan kana ka tsaya da wannan ma'aunin kaga wanda zai baka dama malamai da yawa da suka kuskure ka roƙa musu Allah Allah ya jika su Allah ya gafarta musu Allah ya saka musu alheri amma dai wannan ra'ayi ra'ayi ne na kuskure a nisance wannan ra'ayi wannan shine abin da malamai suke faɗa a saboda haka wato magana na abu da Abu Hanifa yake faɗa cewa da shi ire-irensa cewa wato imani ba wato aikace aikace da muke na sallah da zakka da azumi ya fita cikin imani wannan wato ba kuskure ne kuma ba wai ikhtilaf ya suri ba kamar da ibnu abi al-hanafi shi ko yake faɗa shi ma kaga ba hanafan ne sai ya kokarin wajen sharhi wannan magana yake cewa wai ai wannan wannan sabani ne kawai zan bi wani sabani ne wanda yake na orientation ba substance din ba ya saba ne kawai a lafazi ba wai asalin abin da a cikin wato zuriyar ɗin abin da ake magana a kai ba wai shi da wai duka mun itifaki da mu da abu halima cewa wanda ya saba a wannan babin Allah ta'ala zai azabtar da shi wanda ya bai aiki ba bai sallah bai azumi ba kaga wai safarin da shi ba ba wai safari ne na hakikani ba to wannan ba daidai ne ba shi ma ina kokarin wani kurtar da abu halima ne amma abu halima ba bukatar haka kuskuren da ya yi shi jawo kansa dole mu faɗa kuskure ne amma kuma zai taimaki mushi da albarka mu ci Allah ya ji kansa tun da wato abin abin wannan magana bambancin Abu Hanifa da sauran ahlus sunna yanzu idan mutum yana yayi shekara goma sha biyar yana musulunci bai taɓa yi wa Allah sujada ko rukui ba a wajen da yawa ɗaukacin ahlus sunna wannan ba musulmi bane saboda wannan babu yadda za a yi mutum ya ce ya yi shekara sha biyar yana musulunci ya musulunta ya shekara sha biyar bai taɓa yin sallah ba ka ce akwai imani a zuciyar mutum wannan mutum ai dole da wannan munafurci ne a zuciyarsa saboda haka to malamai suka ce wannan ba musulmi bane to sai a wajen abu hanifa abu abin da yake faɗa wannan mu'mini ne illa iyaka Allah zai mishi azaba saboda abin da yayi amma dai akwai imani a zuciyarsa kaga wannan ba daidai ne ba kuma ba zai ba ce wani sabanin mu da shi sabani ne kawai na lafazi ba sabani ne na hakika ne sabanin akwai ta kuma akan wannan maganar tasu cewa da mu da annabawa da sauran irin su abubakar su jiru irin su umar irin su aliyu irin su rahman da mu da su wai ɗaya muke a asalin imani akan wannan magana suka gina wata jawabi a hatsarin gaske a fatawa ce ba hatsarin gaske shine suna kiranta wato mas'alatu al-istifna mas'alata wato togaciya a guda al'anaf sun ɗauki wannan ra'ayi asali akan wannan suka gina kan wannan ra'ayi na kuskura cewa wato aikace aikace da muke yi baya cikin abin da ake kira imani sai kuma suka ɗauko wannan matsala ta alistifna lokaci da ake yi ce ni mumi ne insha Allah suka ce duk wanda ya faɗa wannan ya zama shakka ya kuma zama wato ko ce shakka ka ko ce shukka wai yana kokonto kenan duk wanda ke kokonto kuma kaga wato babu yakini daga insha Allah la ilaha illa kuma akwai yakini kaga ya zama musulmi ba kaga yadda yadda ake abu wato duk kun zo da kuskure lokacin da kuskure kuma kuka gina wata fatawa fatarariya akan ta kuma akan ta kuna neman kokarin ku ce wanda bai daidai da irin kuma ya samu sirri kaga irin wannan wato inda wato ake samun zaniya a wannan baki wannan ba wai abu ne bai faɗa ka ba shi abu ne ya faɗi maganar sa su kuma yan adam da suka zo suka gina akan maganar su suka fitar da wannan fatawa din masala ta al-istisna da suka cewa al-iman wahid wa ahlu fi asli sawa suka ce idan ka ce ana mu'mini insha Allah to wannan ka zama kana kokonto inda kana bukwata ku kalmar kafu kalmar kafu ne wannan shi ne abin da suke faɗa akan wannan su ne suka gina cewa su kuma wanda suka nuna musu ranki su ne shafi'awa ko duka kanin shafi'awa da hanafiya akwai wato min irin turancin zamanin da ake da matasa ke faɗa akwai dabi kwarai da gaske akwai wato ɗan kama tsakanin su tsakanin shafi'iya da hanafiya a tsakanin su babu jituwa saboda abin da ya rinka faruwa tsakanin shafi'i da muhammad ibn hasan al-shaybani almajin abu hanifa muhammad ibn hasan al-shaybani da shi ne babu sun ta yin muqabala sun ta yin munazara da ilimi kuma galibi a in ka bincika kana bi ga imamu shafi shi ke da gaskiya to su kuma sai suka da wato tsani ne shafi'a ta haka kuma tsakanin su akwai kama kwarai da gaske to su in shafi'a shafi'a suka ce to su ka ce ana mu'mini insha Allah wannan kai ma daidai abin da kai daidai kai ya kamata a yi bai aka haka su kuma suka ce in ka ce ana mu'min insha Allah kana kokon dole in ka gamsu ne to akan wannan kuma suka ce ma duk wani wanda ke bashani ne tunda ya da wancan ra'ayin to bai halatta kuma a bashi ba aure ba saboda ai shi su a wajen su ba musulmi ne ba kaga fa yadda ake yin irin wannan mu ba kaman wani malike ba da wani bakwai kawai irin wannan ba wani maliku shi ya faɗa ba ɗan masu masu alwaktu maliku shi alwaktu maliku ne sai da suka faɗa wannan magana kawai ta kuskure wanda ra'ayi ne tsabata za ka ga wani lokaci idan ana magana cewa idan ka je wani gari alfahan malikiya kan magana in ka je wani gari ka haɗa wasu yan mazhabobi da yawa to wai ka kai ta kokari in ka samu dan hanabi da ka samu bahanabi ga bashafi'i to in wanda zaka musallawa shine bashafi'i saboda bashafi'i ya fi kusa da babaliki ko ba kuma bashafi'i shafi'i malik dalibin imam malik ne kuma a fatawa da yawa muna muna da kama da shafi'awa sai ka wai kabi ba ta biye amma kar zama muhammad kar kabi ba kar kabi ba ba halal wannan mun an goma da ita wasu sun fara wannan magana suna son su ce ne wani kai sallah bayan bayan ba halal ba ta yi ba saboda shi wata ila yana cewa idan kai dariya a sallah kaza kaza kaza ga hukunci kai kuma kana da zaka hukunci daban sai ka dai me zaka wanda kai a wajen sa barkira sallan da yayi fatacciya ce wata ila kai kana cewa wani na cewa in ka ci nama da kuyi aulaka ta wani kai kuma kana cewa ka ci nama da kuyi aulaka kanana to wanda ya wannan shi a wajen sallar ta bace to wannan ko da haka ne ba wannan fata wannan fatawa ce ta fuka hawo kawai masu ra'ayin da kan wanda ba sa ba su da hankali game da hadisai da sunanin manzon Allah ko da yanzu na saba maka kai kana ganin kaza yana ba ta sallah ni ko ina ganin baya ba ta sallah ya kuma zama wato kai ne limami da ya ce bi ka sallah ko da kai ina ganin cewa kai wani abin da ni a wajen na ba ta sallah saboda wannan fatawa ishtihadi ne ishtihadi ne ba ba ba matsala a kansa amma ka kuma ba da wani irin wannan fatawa su ma a hana da suka ce da duk wanda shafi'awa da suke da wannan ra'ayi cewa ana mu'minu insha Allah wanda kuma ba ba su ne ne ba kuma ba za a ba su aure ba to daga bayan suka ƙara gyara da wata kace to in dai ya halatta a ba ahli kitabi aure to su ma ya halatta a ba shafi'awa kaga kaga ba musulmi bace nan kaga ba musulmi ba in dai har za ka ce wai amma wai wani aure saboda kawai ya halatta a ba ahalin kitabi aure kaga to ma'ana babu wannan kafiri wannan musulmi ne kaga wannan fitan fitan yayi girma kwarai da gaske sai daga wannan fitan ba daidai ne ba ba abinda suke faɗa din wannan kawai ra'ayin rikauci zaka samu malamai a ciki ba sa faɗa duk wani wanda yake da hanzi da ilimin hadisai da kuma sunna ta manzo Allah baya faɗa wannan fatawa amma duk wanda kansa yake samu shi muqallidi da muta'assibi ra'ayin rikau ne shi kawai duk inda ana ana magana kirki ana magana addini ana magana dalili zai ce kawai to me maliku ya ce to mu ba namu mu daga nan wannan ita ce addinin shikenan ba za mu tsallaka ba wannan daga ci ka san a dama dalili qur'ani da sunna ta yi dama shi kuma yayi hagu daga nan kuma sai ta yin hagu ta yin hagu Allah ya tsare kuma a abin mazhabin da yake na gaskiya shine da kamar da muka fara cewa imani yana karuwa yana rabuwa kuma yana wato magana ne kudiri ne kuma yana wato yana cikin zuciya sannan kuma imani gami da cewa in ka ce ana mu'minu insha Allah ni mu'minu insha Allah magana guda uku malamai suke da shi magana guda uku malamai suke da shi gami da babu maganan farko shine maganan su abu hanifa da suke cewa wannan ma kwata kwata haramu ne wanda ya faɗa ba to yana shakka ne wannan magana magana ce fatacciya ba wani ba wani malami daga cikin manyan manyan malamai da ake da su daga cikin sahabbai da ya faɗa wannan magana bal aka san haka aka samu ba aka san haka sahabbai da magabata suna faɗa cewa ni mu'mini ne insha Allah suna faɗa don haka in aka yi kuma wasu a hanaf din nan an gama gabata da yawa za su tamsiri su wanda kuma wannan ba zai zama daidai ba magana ta biyu kuma shi ne wanda suke cewa wajibi sai ka ce ba da su da yan shafiya zuwa wajibi sai ka faɗa ya da cikin malaman hadisi masu ma wannan suke fata wasu ya ya ibn sa'id yana cewa ma adraktu ahadan min ahli al-ilm illa ala al-istithna ni kuta kama duk malamai da ne ka dole shi ba malaman hadisi in na hada su ne suna cewa ni mummi ne insha Allah dole ka so da yawa daga cikin malaman hadisi suna cewa wannan dole ba ka faɗa ne kawai kai dole ka ce kai mummi ne insha Allah ka tabbatar ka tabbatar cewa duk abin da Allah yake so kai tun da aka haife ka har zuwa zuwanka kana da kila zaka mutu da imanin ma in ka ce insha Allah kana magana cewa kai baka zo da da'a cikakkiya ba in ka ce wato ni mu'min insha Allah kana magana cewa baka san me zaka mutu ba kana ka ce wajibi sai ka ce ba wannan magana ce ta biyu magana ta uku kuma shine masu cewa a'a ya halatta ko musu haƙi amma dai ba dole bane wannan magana ita ce ta daidai ta fi ta fi tsakiya tsakaniya dama in ga wani malami ya zo da wata fatawa shi ya je can ya zurfafa wani kuma ya yi sakaci to ka samu tsakiya ne take daidai muka zalika da Allah kuma ta wasa da Allah ta'ala a wasatiya ana ake samun gaskiya Sheikh Musa ibn Tabiya yayi magana mai kyau a wannan babin yace fa innal istithna yace idan aka tokaciyar lahu wajhu sahihun yana da wani fuska ingantacce kaman kala duk wanda yace ana mu'minun insha Allah ni mu'mini ne insha Allah وهو يعتقد ينا ريا زوجيarsa أن الإيمان فعل جميع جميع الواجبات سوى إيمان شيء دون واجبي ذكر ويخاف أن لا يكون قائما بها كما ينا أقول سوى شيء دكا واجبين فما يدور شو بكبا سيسيتو ني مؤمنين إن شاء الله فقد أحسنت يا كوكا to me ne mishi a wannan abubuwa ne aka ce yanzu da sallah ne ɗari bisa ɗari shi kuma ya san cewa a sanin da ma ɗan tunani yana kaza yana kaza ya ce to ni dai muni ne insha Allah wannan yana kyauta ma Allah da duni amma wallahi a wannan ولهذا كان الصحابه يخافون النفاق saboda haka sahabbai ma suke wato suke cewa suke kawo istifla'i suna tsoron munafunci a zuciya suna cewa wani imumi ne insha Allah yana gurin ka a samu wani tsofanin munafunci a zuciya saboda kusan munafunci da shirka wani abu ne da yake suna dawa zuciya ka baka sani mana ya kara cewa a wani waje yake cewa wani itakada duk wanda ya riya a cikin zuciyarsa cewa annal mu'min al mutlaq cewa mu'min cikakke huwa alladhi yastahiqu al janna shine wanda yake cikin aljanna wato ba wani da shiga aljanna sai wanda ya zo da aiki gari ya garau da rinsa dari fasat na sai ce to ni ne to ni ne insha Allah khawfan min su'il khatima saboda yana tsoron bai san da bai cika ba fa kada asabatu yayi daidai yace ana mu insha Allah wannan shi ma yayi daidai bai kuskure ba wa barisatna duk wanda kuma yayi tokaciya khawfan min tazkiyati nafsi saboda yana gudun kare ya bakansa Allah ya ce kafin ya farko ya bakan to yana gudun yace kada ce ni mu ne zama yaya bakansa au madahi ko ina ina gudun kai zama ya wato faro yabo a karan kasa shi sai ce alimu ne insha Allah wa ta'liq al-umuri bi mashi'atillahi ta'ala kuma ya wato rataya abubuwansa akan ganin daman ubangiji cewa Allah ta'ala ya ga dama na ya aiki da sadaka ni mu'mini ne insha Allah faqad ahsana to shi ma wannan wanda ya haka ya kyau to wannan da ya kuskure ina ce ana mu'min insha Allah babu wani kuskure malai ce wa man jazaba amma wanda ce kuma ni mu'min ne tabbas bai ce insha Allah ba ya faɗa ya tabbatar bima ya alamu aiban bi abin da sani a zuciyarsa fi nafsi a cikin zuciyarsa min tasdiqi nan ba da gaskiya da yi fa huwa muslimu shi ma ya daidai wani da ya ce wai kana kokwantar ikon Allah na ce a'a ni na yi imani wallahi tallahi ya tabbatar da ce kaga wannan aira ya faɗa abin da yake cikin zuciyarsa ne na imani shi ma wannan ya yi daidai saboda haka akwai inda in ka ce insha Allah wake da fuska akwai inda kuma in ka ce ni mu ne tabbas ba mu kokwanto shi ma yake da fuska inda kawai ake da matsala shine kaka ce ni mu ne insha Allah kana jin cewa ko wani kai mumin ne ko kai ba mumin ba kada ko kwanta musulunci ko kafirci to an ga isa matsala amma ka ce ni mumini ne saboda ka sanar da ka cika ba ka ce ni mumini ne kana wato cikin zaka da ga Allah ta'ala wanda duk yayi babu wani laifi akan wannan insha Allah ta'ala a hujja akan wannan sai Imam Ahmad daga cikin hujjar da suke kawowa suke kafa ma dan ana hujja shi da farin Allah ta'ala la tadkhulul masjidil harama insha Allah aminina cewa lallai za ku shiga masallaci na harami da domin ajin haji insha Allah sai Allah ce insha Allah Allah ba shi ce insha Allah yana kwakwato ne amma ce insha Allah saboda mai saboda wato abun yana tare yana tare da bashi a ubangiji sai ka da yace insha Allah kaga raddi ne akan ahlaf da suke cewa ba halka mutum ce ana mu'minu insha Allah ba Allah ya ce la tadkhuluna al-masjidil harama insha Allah aminina sannan kuma a cikin addu'a da Allah da manzo Allah ya koya mana addu'a da shiga kabari a shiga makabarta menene ya fada mana cewa yi wa inna insha Allah bikum lahiquna dan ce insha Allah manzo Allah ya fada saboda kan ce insha Allah kana nufin cewa ko da abin ya faru da gandan ubangiji ne wani kai daidai ko kana nufin cewa kai baka sani me za ka cika ba amma da kana nufin zo gami da ubangiji ka wannan shi ba kai daidai babu wani kuskure a wannan Allah ta'ala ayi da dama ya faɗi wato da nasoshi da dama a cikin hadisai suna goyon bayan wanda yake cewa ana mu'minu insha Allah cewa wanda ya faɗa ka babu wani matsala akan wannan saboda haka magana a hanabu da suke cewa bai halitta ba ce ana mu'minu insha Allah wannan magana ce bardukiya ba magana ce ta daidai ba ya halatta ka ce ana mu'minu insha Allah ya halatta ka ce ana mu'minu ba sai ka ce insha Allah ba kowanne yana da fuska na daidai da ake ɗauka akan shi insha Allah Abu Hanifa kamar da muka muka irinsa wanda a tun wata kacin har ma zuwa yau ya yi kuskure a wannan babu wannan kaulan wahidan ya yi kuskure da malamai malamai ba su cewa wannan yana da wata fuska kamar da wasu ke son su fada su ba shi cewa ai maganar sa babu wani ya dace shi ba a gaskiya magana bai dace ba ya fitar da aiki daga cikin aikin imani wannan ba daidai ne ba amma ko malamai suna ba shi uzuri akan cewa shi ijtihadi yayi dama kuma shi ma ya kai ijtihadin ai shi babban malami ne to da ya bi na soshi sai ya ita ta fahimta su ba daga cikin wuce da malamai ke ba abu hanifa shi yadda malamai suka yi suka tara hadisai sunnoni shi bai tara su ba wataƙila da ya tashi kawai sai alim ana buƙatar fatawarsa a kufa sai ya rika ba da fatawa kuma a hakan gaskiya idan kana bin fatawoyi su zaka ga akwai inda ya muwafaka da yawa kwarai da gaske kuma akwai inda zaka tara masa to saboda haka amma kuma ana samun wasu wurare da yanzu sa'a ba sunnoni to a nan ake samun inda abu hanifa ta samun kurakurai kuma ya rasu ɗari da hamsin bayan jira ya wato wani shekara ashirin da wani abu kafin rasuwan malik saboda ya rasu da daɗewa kafin waɗannan hadisai da abu a rubuce su me abin mamaki da ya samu ya sa wasu sunoni na farko da ma shi bai tara su ba sannan kuma gashi a lokacin da ya rasu wannan sunonin ba a san wasu wasu ba a san su ba a cikin mabiyansa kuwa wanda ya bi da wannan ra'ayin a ciki akwai wanda ya bi da ishtihadi wanda ya bi da ishtihadi wannan kuma kaga ma la ya la'a bashi kuskure yayi akwai wanda ya bi da ishtihada amma kuma akwai sakacinsa Allah ta'ala zai bashi zai bashi zubin sakacinsa amma kuma wannan ba zai sa kuma mutum ko sai shi ce wato ba a cikin wato musulmai na gari ba ko ba a cikin malamai da za a fara da su ba wannan yana daga cikin abin da malamai ke faɗa wajen ba malamai uzuri ana iya samun malami da sa'a ba gaskiya ko yana ishtihadi da kuskure ko kuma a'a akwai ishtihadin amma akwai sakacinsa kuma sakacin nan wannan zunubi da ubangiji ya ga dama zai iya kama shi da wannan sakacin amma kuma bai kai ya tunkuje musu imanin sa ba to wannan duk yana da cikin abin da malamai ke ba malamai ke kirgawa cikin uzuri da ake ba malamai akwai magana na Sheikh Hussein Ibn Taymiyyah da yayi a Raful Malam an da yamatul alam yana magana kan wato ire-iren waɗannan kurakurai da malamai ke samu idan an samu kuma a cire musu zargi din kar ka dinga zargin su kana zagin su a'a ka dinga shi musu albarka kada kuma wato cewa Allah ta'ala ya ji kansu Ibn Taymiyyah yake cewa wal yu'lam ya lalle wajibi ne a sani cewa annahu laysa ahadun min al-a'immatil maqbulina inda al-ummatil qabulan 'amma a cikin magabata babu wani wanda yake da karbuwa wajen al'umma karbuwa na mai daya a ya ta'ammadu mukhalafata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda da gangan zai sa'a musulman manzon Allah da gangan fi shay'in musulmi a cikin ɗaya daga cikin sunan manzon Allah daqiqun wala dalilin a babban a manyan sunan su bukatar sunansa ba a samu ga gani wani mutum ne malami ne al'umma ta karbe shi hannu biyu an karba an ce wannan malami ne na Allah kuma a samu ya sa'a musulman manzon Allah da gangan ba a samu haka ba a samu haka biyu ta biya fa innahum mutafiqun saboda duka malamai sun ittifaqi ittifaqan yaqinan ittifaqi na yankan shakku ala wujub ittiba'i rasul akan wajibi ne sai abu manzon Allah wa ala anna kullu wahidin minan nas kuma duka sun yi ijma'i cewa kowa kowa daga cikin mutane yu'khadhu min qawlihi wa yutrak ana karɓin mata wasa kuma ana barin masa kayansa illa rasulullahi sai manzon Allah walakin amma idza wujida liwahidin minhum qawlun idan aka samu daga cikinsu wani yayi wani mako yayi wata magana qad jaa hadithun sahihun bi khilafi wani hadisi ingantacce ya zo ya sa abu wannan mutawar fala budda lahu min udhri fi tarki dole a bashi wani uzuri akan barin wannan hadisi da ya ingantacce wa jama'u al'azali thalathatu asnafi abinda zai hada maka waɗannan uzurori abubuwa guda uku ne ibada a na farko ahaduhuma ahaduha na farko adamu i'tiqadi anna nabiyya qala shine yana baya jin cewa wannan hadisin magana magana Allah ce ana iya samu wannan magana da aka da aka ta zo masa sai ya ji cewa wannan ba magana manzo Allah bace wataƙila wanda ya gaya mushi ya ce magana wani sahabi ne ko magana wani tabi ne amma ba magana manzo Allah ba to in ko yana ji cewa wannan magana magana ba magana ce ta manzo Allah ba kaga dai ba da fatawa sabanin wannan matara wannan magana shi a tunanin su cewa magana manzo Allah bace mana ce asali na biyu a adamu tiqadihi annahu arada tilka al-mas'ala bi dhalika bi dhalika al-qawl ko kuma ya rika cewa hadisin ya tabbata a wajensa amma sai rika jin cewa manzo Allah ba wannan magana yake magana ba ba ita yake nufi ba yana nufin wata magana ce daban kaga wato shi ma wannan zaka ba shi uzuri hadisi ne ya zo sai yake jin cewa yanzu kamar Imam Malik Imam Malik akwai hadisin cewa albayyani bil khiyari ma la tafarraqa albayyani bil khiyari ma la tafarraqa akwai abin da ake kira khiyarul majlis cewa idan muka ci kayya da kai ba mutukar tsakanin mu mu rabu ba muna kan majalisin nan muna zaune da yanzu sai daga kawai bari zai in fasa da zai ce wa da fasa wannan cikin kawai na fasa wannan wajibi ne ka ce shike dan ka kuɗin ka ka hada ka hada wannan ya halatta shi ba malik sai yana ba wannan hadisi tawili kaga imam malik ba yana cewa hadisi bai gata bane shi yana tawilin cewa wannan hadisin ga ga manufansa wannan malamai da yawa suka sa'a imam malik akan wannan wani ma ya halatta jinin imam malik akan wannan magana cewa idan bai saba hadisin manzo Allah amma kaga malamai suna cewa imam malik ba ya saba ne a wajen ya saba magana manzo Allah ba a san imam malik yana yin magana manzo Allah shi ya saba ne akan cewa manzo Allah ba haka yake nufi ba an fahimci magana guda biyu a asalif na uku ibnu tabiya ke cewa i'tiqadu anna zalika al-hukm masur ko kuma ya rika cewa wannan hukuncin an share shi wannan hukunci guda uku wannan wato uzuri guda uku shine yake sa ga malamai sun samu an samu sabani tsakanin su sai malam hanif abu hanif ya ce kaza malik ya ce kaza ahmad bin hanbal ya ce kaza al-babu shafi ya ce kaza al-hali hadisi ingantacce ya zo yana ya zo ya zo da sabanin abin da yake faɗa ko dai ya zama bai san wannan magana magana manzo Allah ba ce to abin da baka sani kuma za a kallafa maka sai ka fitawa da shi ba ko kuma ya zama ya san magana manzo Allah ce amma yana tawilin magana yana cewa wannan magana ga nufin ga manufanta ga fuskantanta amma shi wannan maganar wata magana ce daban sai ba da fitawa akan wannan shi ba wanda yake da wannan fahimta ce wannan shi ba yana da uzuri na ubangiji ko kuma yana jin cewa wannan hukunci an share shi wannan hukunci an share shi shi ma wannan kaga yana yana cewa wannan hutun an share shi a kaga ya da uzuri wajen malamai waɗannan su ne uzurin duka guda uku da ake bayarwa amma ba mutum kawai a zo a kawo shiga sunan manzo Allah ba ya ce shi a tunaninsa shi kadai a wannan kaga ai ya zo da wani san zuciyarsa na musamman ya bu san zuciya ne ya mai da san zuciyarsa abu abun bautansa wannan shine wato uzuri da malamai ke ba irin su Abu Hanifa da su Malik ma da su Ahmad ibn Hanbal da duk wani malami ne sa a sunna ya sa a sunna ingantacciya wanda ko aka tabbata manzo Allah ya faɗa Allah ta'ala ya yafe malaman Allah ta'ala ya karba abin da suka yi zamiyar ta samu Allah ta'ala ya yafe musu Allah ta'ala ya tabbatar da daga dagan akan sunna Allah ya kimsa mana sunna ta manzon Allah ya kuma sa mu bi sunnan kar mu kasa abai wajen binta abin da muka taji Allah ba mu lada abin da muka kuskure Allah ta'ala ya yafe mana wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh